Wannan za ka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال لا إله إلا الله عبد الله إنك أنت الحليم الحكيم أشهد أن لا تكون رسول الأعراف تشهد استجابة الله وتشهد على سبيل القادة أن يتجمع المسلمون وكان أن لا تماعي في أهل السنة السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون wannan aya wasu malamin tafsiri ke cewa muktalida ke tsakanin kisoshin annabi Musa alaihi salatu wassalam musamman ma a kawo da jiya muka yi cewa waka tabbata da mutu a duwahi da shaidar da da tafi da ne kulli shaidar dinna suka ce tsakanin tiktofin ne guda biyu aka yanke aka kawo kulcin wasu wayannan waɗanda aka kawo kulcin su za su iya kasancewa al'ummar annabi musan za su iya kasancewa wasu al'ummomi daban saboda ya zo da ismul mawsuli da fadi da ubangiji shi ne wanda suka kasance da ayatina wa liqa'i akhirati wadanda suka karyata ayoyin sannan kuma suka karyata gamuwar lahira haduwa da amsa a cikin kiyama haka hada abubuwan da suka rage shi a wanda suka kasance da ayatina mukadiri imani da risala imani da rubuwa sannan kuma wani ka'id akhirati kuma muqatili imani da ranar ranar tashi a kiyama saboda wayannan abubuwa guda biyu da su ne ake gina karfan ayyuka gaba daya shi yasa ne daga baya yace hadisi zo da inda ma kanu ya'malu kabi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أن الله سبحانه وتعالى ينول شيوا أيك باع كربنس جميعا أيك كما باع كربنس درش إيماني درانا تاج القيامة إن جيبك يدا إن كنت باع تاشيك باع za a maka sakayya ba in kai sallah ko azumi zakka duk ibadu da kai ba za a kafa ba saboda sharadin karban ibadu gaskanta manzanta risala da aka aiko maka annabin da aka aiko maka a zamanin ka ka yarda da shi sannan kuma ka yarda idan ka mutu za a tashe ka daga kabari a maka sakayya akan wannan ne ake gina dukkan ibadun gaba daya bangare na farko bangare imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan Allah wayan abubuwa guda uku duka suka yi kasancewa cikin wanda suka kanta su da ayatina wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin su cikin Qur'ani a ko'ina musamman cikin suratul shu'ara zaka Allah subhanahu wa ta'ala in ba da fissa kissa ta annabawa to sai ke kazzabat kazzabat adi bil mursali ko ke kazzabat samud bil mursali kazzabat qawm bil mursali kazzab ashab baykat bil mursali duk sai magana cewa sun karya tarizara karyata risalar nan yasa ba a lissafi da su a gobe kiyama ba a lissafi da ayyukan alkhairai da suka yi in suka yi ayyukan ibada ba a ba su gada sannan kuma hakanan gaskanta kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ilahu ko ilahu ko ilahu wahid wa inna ilaha inna ilaha kullu wahid wa qul huwallahu ahad ko kada su a illahi shakkun sabi samawati wal ardi wanda dole ne mutum ya gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne idan bai gaskanta kadaitakan Allah ba ya kariya da ayoyin Allah saboda ayoyin Allah na kauku da ayoyin Allah na hukunci duk suna tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne saboda idan ka duba hadisu gaba ɗaya sama da ƙasa da dukkan abin da Allah ya halitta ka san da cewa ba zai yi wani da wani su haɗa kai su halitta wannan abubuwa kuma a zauna lafiya إذ أخذ سبحانه وتعالى كشوى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض حكى الله سبحانه وتعالى كشوى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفصل ذلك شوى تضمين خلفين أبوه شوى سنان أما يحدث إن في كلا كلا tun daga lokacin da ya halice suna nan daren kuma suna tafiya bai daya wannan zai nuna maka kadaitakan Allah subhanahu wa ta'ala da ba shi kadai bane da an samu faraka da yawa a bangarori da yawa misali eh Allah ya ce kai an eh ya ce ka tsaro shi wanne ne ka ci zaki yaro ne za a haife shi eh ya haife shi eh ce kar a haife shi yaya za a eh a yi ruwa eh kar a yi ruwa saboda haka ganin cewa abubuwa suna tafiya kai tsaye a kan layi wanda yana nuna cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne duk wanda bai yarda da kai daga Allah ba ya kare ta ayoyin Allah kamar da duk wanda bai gaskata manzanni ba ya kare ta ayoyin Allah haka nan duk mutum da ya kaji a cikin tsokan wani wani Allah shi ma ya kare ta ayoyin Allah إلا شكاك الكشف والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة الله سبحانه وتعالى yana magana a ko'ina a kan gamuwa da shi gamuwa da lahira tashi daga tashi daga kaburbuka yana ba ba mana da hujjoji wanda dukkan dukkan rashin imanin ka ayi da kokorwanka Allah zai gamsar da ke shi wannan dai za ta shi misalin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي الإسلام وسيع قليل yake cewa shi ɗan adam ma wai yaushe ma aka haife shi kwanan nan yana nan tukun mani tukun ruwa ke ga shi wai yau shi ne ya fito duniya yana ja da kufai za ku kafi mu har ya buga mana da misali kala ya zai ce mai yi izama wajiyar rahim waye isa ya rayar da kasusuwa sun murkushe sun zama to kasa ta yaya abin da ya zama kasa za a mayar da shi a mayar da shi mutum har ya girma har yau ya girma yana da bakin magana da zai tafi wannan magana sai Allah ya kun yi yi haddasu aisha a anguwar mama ka gaya masa cewa wanda ya rayar wanda zai rayar da su shine wanda ya kirkiri kasusuwa da farko ya yi babu to wannan kuma shi ne akwai kusur kushe cikin ƙasa zai tada kaga kowa a hankalinsa ko bai imani da Qur'ani ba ya riga ya san da cewa duk baturin da ya yi moto ya yi moto a lokacin babu moto to ya yarda wannan baturin idan moto ta lalace zai iya gyara ya yarda da wani tunda abu moto din babu da a technology a takniya babu ya zo ne moto to dole ya yarda idan moto ta lalace zai iya gyara wa ya tada ta kowa a hankali da ya yarda da shi ne kun yuhni allazi ansha'aha awwal marra wai lokaci Allah subhanahu ta'ala gamuwa da lahira kaji daga kabari yana buka mana misali da abubuwa waɗanda muka tabbatar da yaƙini cewa matattun abubuwa ne. Duk ƙasan da babu tsoro matacciyar ƙasa ce, kowa ya riga ya san Idan aka yi ruwa tsoro ya fito to ta zamo rayayyar kasa shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba baka misali da wannan misali yake yana cewa yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajuna kowa ya riga ya san da ya san da cewa kwai kwai abu ne mace ce baya baya rai ba abu ne mai rai kuma ya yarda cewa a kwanne ake dukkaka ake dukkaka za ya yarda da wannan sannan ya yarda da cewa kaza rayayya ce tana motsi tana yawo tana cin abinci ya yarda kuma a cikin kazan za a fita bai ya yarda da wayan abubuwa guda biyu duka a hankali haka Allah Allah ya bayyana mana cewa kowa ya yarda da cewa idan ba a yi ruwa ba aka yi shuka wannan shuka ba za ta fita ba dan ne saboda wannan abin da aka shuka an shuka abin ne mataccen waje ne wannan abin da aka shuka kuma matacce ne saboda kowa ya san kwayar hatsi ko kwayar shinkafa duk kwayoyi ko na masara na alkama matattun abubuwa ne ba sa domin haka idan aka shuka su a wurare matattu to ba za su fita ba su matattu ne wurare matattu ne idan aka yi ruwan sama ruwan sama idan ya shuke ƙasa ƙasar ta zama rayayya tunda ƙasar ta zama su rayayya matacciyar kwaya na alkama ko na hatsi ko na masara ko na dawa in ka shuka to wannan shukar zai kaga ka yarda da ka tuka abu matacce mara rubutu wannan abin kuma ya fito ka yarda da wannan to sai Allah ya ce wa kazalika tukura in ka yarda da wannan to haka haka za a mutu kuma a cikin kafo kuna matattu da rutuwa kuɗi kasa sun zamo kasa yadda za a tona inda aka binne ba za a ga komai na asarin ku ba ba za ga kashi ba ba za ga tsoka ba ba za ga gashi ba ba za ga kawai ba din da jikin ya riga ya zama sun kasa to a hakan Allah subhanahu ta'ala zai tashe ka kuma dole ka yarda dan ne dole ka yarda ka yarda da an shuka mataccen abu a kasa sannan kuma wannan mataccen abu ya fito rayayye ganye ko da shan sai da za ka gane cewa rayayye ne yana girma in kai shuka shukar nan ta fito kana gani kan yana girma yana girma yana girma girman da yake zai nuna maka rayuwa kuma ka san da cewa lokacin da ta shuka matacce matacciya ce ba ta ba ta ba ta girma haka inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wallazi nazzala min as-sama'i ma'an bi qadarin fa anzalna bihi baldatan mayta yake kazalika tuqatina kamar wannan ne shi ma nazzala min as-sama'i ma'an bi qadarin ya saukar da ruwa a sama gurgurin iyakar yadda yake so ya sauka fa an sharna bihi banda ta to kun yadda wannan kasa matacciya ce an rayar da ita ta fitar da ɗanyen abu mai rai mai motsi mai girma to ka zali ka haka za ku kuma matattu kuma a fitar ku cikin waɗannan kaburruka duk Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani dalla dalla har ma ake cewa cikin Qur'ani ba abin da aka fito da bayanin sakamakon harkokin tashi alkiyama saboda yan abubuwa ne wanda suna kulle kai Allah yake amfani da hankali ke tabbatar da su a hankali saboda inda da imani kadai za a tabbatar da harkokin tashin alkiyama marasa imani ba za su gamsu ba inda da imani kamar kaɗai takan Allah ne ba da imani kaɗai ko ayoyi kaɗai aka zamsar da mutane ba da kwada kwadan hankalin su aka zamsar da su eh lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne da ya ce idan da zahaba ku ila ni bi ma karakarin nan kowanne mai hankali ya gamsu da wannan yana da imani ba shi da imani musulmi da shi ba musulmi ya gamsu da wannan shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illal ladina la yaquluna liqa'ana ورسول الحياة الدنيا وهم عن بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار cewa duk waɗanda ba su yarda za su haɗu da Allah ba su yarda da cewa in sun mutu za su haɗu da Allah za ta ce su sun amince da duniya ta zama to musu gun rayuwa babban abin da suka amince suke so su samu su samu duniya shi ne wa rabbi hayat sannan bai tsaya a nan ba wasu ma'anin jiha sun nutsu da duniya ma'ana ba lokacin da hankalin su zai kwanta kamar lokacin da suka ga aljihu ya shige da su amma lokacin da wani kurji wani cikin wani karatu Qur'ani ke sarwata ko a kafa ruwa amma lokacin da suka ta komai noman akwai abinci a gida akwai kifi akwai komai a kawo da kifi Allah ya shigo to a lokacin hankali zai kan zai kwanta wasu masu jiha wanda zai na an aya an aya tina zafi laika ma'awa mu nawo laika ma'awa mu nawo haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man kana yadda bi ka'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada dan kuma wannan nan innal ladina la yajiduna dan wa mun kana yajju ka ka wannan la yajju wannan yajju an ji la da ma'ana duk mutum da da gaske ne ya yarda sai ya da mutum ya yarda idan yin za ta ce shi kabari ya tabbatar ya ta yi aiki sai kan ya faɗa fata amma idan bai tanadi aiki zalimi ba yana yaudarar kansa ne yana karyata kansa yana faɗa ya yarda zai yi matashi aikin da kuma yana karyata haka yasa ke fal ya'mal amalan salihan haka nan Allah subhanahu ta'ala ta ga yana fatunna a ko ina wurare daban-daban wa qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'i al-akhirah والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة suna nan a ko'ina a cikin Qur'ani harkoki da suka shafi tashin alkiyama abu ne wanda Qur'ani filla filla dalla dalla ya da shi yadda babu wani mutum ko da bai imani da Qur'ani ba dole hujjoji na hankali da Allah ya kawo ya yadda da shi wannan dai zai mutu a tashin shi a cikin kabari domin haka ne duk mutum da bai yi imani bai yi imani bai gaskanta za ta yi shi a kabari ba to a gobe kiyama babu wani da zai ba wa Allah subhanahu wataala saboda ba hujjojin ayoyi kadai aka bayar ba an ba da hujjoji hujjoji na hankali sai ta Allah subhanahu wataala ya ce wa ruhu ahwalu ruhu ahwalu ahwalu alayhi idan za a ce akwai abin da ya sauki a Allah ma ta da mutace ya yi sauki illa iya ka Allah ba a cewa abu kaza ya ji duniya saboda yin komai daidai ne a wajen inda akwai ma wani abu a ce ya ji sauki abun Allah su da mutum a kabari bayan mu ya ji komai sauki a wajen Allah subhanahu ta'ala shi ne shi hali shi zauna illa ma ka biya wa ba za mu sakayya da komai ba sai abin da suka kasance suna aikatawa a gobe kiyama ya kawo batun aiki da sakayya ne a nan domin ya nuna cewa duk wanda ya karya ayoyin Allah Allah da manzansa da littattafansa ya karya ta tashin kabari to a wannan lokaci duk aikin da ya aikata ba za a yi na komai ba.
واتخذ قوم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا عجلا جسدا له خوار ألم يروا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
واتخذ قوم موسى من بعده يهديهم إلى الجسد له حوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Allah subhanahu wata'ala a nan yana ba mu kissar ci gaban kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar da farkon wannan zama muka yi bayanin cewa wannan aya da muka fassara wanda zai tattabu shi ayatina wa fikari akhirati haqqat amaluhum hadisun illa ma kanu ya'malun dinnan wannan aya ta rida ce cikin ayoyin da suke shuɗe saboda akwai alaka tsakanin munajatin da Allah subhanahu wataala yayi da annabi Isa da kuma allunan da aka rubuta ne shi mau'izata da tafsira da kulli shay'in da kuma wannan ishi na cewa wani ko wasu sun haɗu sun ƙago wani mutum mutum sun ɗan maraƙi gangan jiki yana ƙara saboda lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam zai je ya gana da Allah dan banu Isra'ila su yarda lalle ya gana da Allah ne ya saki wasu annabawa waliyai cikin su saba'in ya tafi da su da ya tafi da su su zaman to shaida ne zaman to shaida ɗaya lalle annabi Musa ya yi munajat da Allah saboda sauran kyan irin da ya yadda idan bai je da wa'annan ba in ya dawo ya ce ya yi magana da Allah za su ba ƙarya ne ba su yadda ba amma idan suka ce ƙarya ne ba su yadda ba wa'annan za su ce da gaske mu ma mun gani mun gani to saboda haka ne lokacin da suka ga zai tafi sai suka je suka ɗebo kayan gwalagwalai na gaiba wasu suna cewa waɗanda suka salwanta a cikin kogi tare da Fir'auna ne. Saboda Fir'auna da zai fita da jama'ansa ya tattare duk dukiyoyin su gwalagwalai ya fita tare da su sai ya halaka shi da jama'ansa a cikin wuta waɗannan kaya gwalagwalan shi ne ruwa ya jefo su waje sai suka zo suka riba. Da suka riba shi kenan suka je wannan za mu ajiye shi ba za mu yi amfani da shi bane saboda su a gunsu a shari'a su ta abin da kasanta da ganima ba halal bane a shari'a wasu suka ce haka wasu kuma suka ce a a ara suke sun je sun ari kayan gwalagwalai ne a gungu ba kayan gwalagwalan da fir'auna ya salwanta tare da su a cikin kogi ba. Ala kulli hal wannan aya tana nuna mana cewa bayan tafiyar annabi Musa zuwa munajati da Allah an samu wani a wannan aya yana nuna cewa gudu wacce kaza kawu Musa yake min kulihi ijilan da sudan da kuwa a cikin suratu ta kuma yana nuna mutum ɗaya shi ana ce miki zalimi kala fa ma khatubuka ya zalimi kala fa kuntu bima lam yakunu bihi fa qabattu qabdatan min athar ar-rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalat li nafsi wanda yayi abu mutum ɗaya da sunan sa zalimi ɗaya daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam anan kuma wacce ga zakau Musa abin da yasa aka nasabta aikin zuwa gare su gaba ɗaya saboda sun amince da abin da shi sami yake ne kamar da bayani zai zo ana da yake wata kaza kawo Musa min ba'dihi wannan yana nuna ma bayan tafiyan annabi Musa zuwa munajati ne jama'an sa al'umman sa suka nemo min ba'dihi min kulihi ana cewa kulihi bi dhanni al-ha'i ana cewa hili da ibai bi kasri al-ha'i jam'i ne kowanne daga cikin su na hali sifati da hali wanda wannan yana nuna maka a kamar kudiyan da ikiyan ne kudiyan da damma ikiyan da kasara ko jusiyan da damma jisiyan da kasara ko kudiyan da damma kudiyan da kasara shi irin wannan ne kudiyi kudiyi wanda jamhur suka karanta da zamma yadda mai dabbakin mu ya karanta hamza da isai suka karanta da kasara da isbai shi ne kira'ar da al-imam shafi ya rajaha yake cewa wa min kafi islahu wa dammu kulihi bi kasri shafawati wa yitba'u kula ma'ana wa dammu kulihi bi kasri shafa ma'ana kulili da muke karantawa bi sanni da ha'i sannan masu rantsin shi ne hamza da isai su suna karantawa da kasara sai ce wani tibabu su suna itibai ya ce saboda su laraba galibi suna sauƙaƙa lafazi sauƙaƙa lafazi in ka ce kulili da nauyi a hannu ka ce kulili ka sauƙaƙa kasara biyu a jere amma ka ce kulili daga damma ne kai ɗaura ka saki damma ka koma kafara yana da nau'i na dukkan nauyi nauyi a harshe ala kulli hal ma'ana ɗaya ne sun kago wannan min kuliyi min kuliyi daga kayan gwalagwalan da suka ɗebo a ragowar abin da kogi ya jefa ko suka je suka aro kamar yadda wasu riwayoyi tayoyi suke nuna wannan gabanin tafiyar annabi Musa alaihi salatu wasalam ijilan wannan ijil su aikan ijil ijil din shine dan karamin sa dan marakin sa shine dan karami kenan bai gama girma ba daga wannan gol din ne suka narkar suka narkar a wuta kamar yadda makerayi suna so su yi abu a karfe ko a gol sai sun narkar da shi ya zama ruwa a wuta shi kenan sai su sarrafa shi yadda suke so za su iya yin saniya ko kan saniya ko za su iya musulun ɗin kare da sauransu mutanen da suna yin haka domin su yi ajiya ne kana da gulagulai da yawa kudu da yawa sai ka kai wa makera sai su narkar da shi in sun narkar da shi sai su yi ma kan saniya guda ɗaya kashi sai ka je ka kowa ajiya saboda wannan gudun gudun wani daga jirgi da bata irin wannan to su kuma da suka narkar da waɗannan gwalagwalai din sai suka yi a mutum-mutum na ɗan maraki ba ɗan marakin suke ba shi sa ake kaddara ka wacce kaza kawo musa min ba'adihi min kulihi ka ijili ka ijili shi ne ijilan din mutum-mutum ne ba ɗan marakin ba ne mai rai ijilan jasadar wannan bayani ne na ijil ijil saboda haka ce jasad a larabci shine duk wani abin da zai tabu wanda ana duba launin sa ne ana duba launin sa an kira shi jasadan ne saboda tagwal aka yi yana kyalli yana yana kyalli yana da dauri saboda bambancin badan da jasad a larabci jasad yana duba launi launi a jiki ne launi badar kuma yana nuna girman jiki girman shi sa ake kiran kasuwar kaguwa bani ne ake kiran ta badana badana jam'in sa tudul wal duduna da annaha wannan shine babban tsakanin badan da jasad kenan shine jasadan an duba wannan mutum sun dan marakin an yi shi ne da gwal gwal yana kyalli wannan kyallin aka duba ya kace jasadan saboda yana takwa lahu wa watin a kukan kikaya ce ta kukan sani wa wa wa kikaya ta kukan sani mana wannan cikin dan marafin jasasin yana ƙara kuka irin na dan marafi ana cewa ka ana cewa kharat itlu ko kharat baqaratu taquru filin sa kara ya kuru ne filin sa kamar yadda zaka ce kara ya kuru ajwa ne wa wu da hu kuwa wannan kuwa din dalilin da yasa shi kamar yadda zamu so mu yi bayani shi wanda ya zauna ya kago gunkin wannan dan marake to da ya gama narkar da gwalagwalan sai je ike je ya yi dace ya samu gunda kafafuwan jibrilu suka taka wannan a wata riwaya ta faqabatu qabdatan min athari min athari rasul wannan kai ne ba tare da wasu takbirati ba kamar yadda malaman nahu suke yi mana gunda jibrilu ya taka sai ya debo kasa sun san abubuwa waɗanda suke da ruhaniya mai ƙarfi zubaban suna sawa abu marasa mutsi har yau har a technology yau an tabbatar da wannan saboda karfin ruhaniya irin da take inda ya taka aka ɗaukar sa sai aka zubawa cikin gwalagwalan da aka narkar da shi ya zama ruwa kafin a yi wannan da aka yi wannan mutum mutum din sai wannan mutum mutum din shi ya kasance yana dan yana yana sannan kuma yana ƙara kuka irin na ɗan maraje da ke ɗan maraki aka yi da wannan kwalakwara shi ke kuka irin na ɗan maraki marakin wa wa kuma yana wannan motsin ya samo ne a gurbin ƙasan da aka ɗauko a inda ko kafafuwan da jibrilu ya saka wasu suke cewa ba wai kasan gurbin inda kafafuwan suke suka taka a kasan gurbin inda kafafuwan dokin kitabi ya taka shi ne suke kaddarawa fa qabatu qabdatan min asari hasiri farsin rasuli ma'ana an kaddara mudafai guda biyu kenan min asari hasiri farsin rasuli الرسول شيء إبليس إلا زوجين da ya taka aka ɗebo kasan wannan yana nuna ma cewa waɗanda suke da ƙarfin ruhaniya a abubuwan da suke amfani da su kamar dawakan su ma irin nasu wannan kuma abu ne wanda yake sananne kowanne abu Allah subhanahu wa ta'ala yana masa abin da zai amfana da shi gurgurdan ƙarfin ruhaniyar wannan kasan ya ɗebo ya zuba wa gwalagwalan nan da aka narkar gabanin a yi ɗan barake da wannan gwalagwalai ne sai fara mutu yana kuwa kuwa shi ne ya hada idan ku wa idan ku annabiya annabi musa da ya ce ya je ganawa da allah bai ce inda ubangiji na sai ya baro ubangiji ya shiga ya je can kuma yana ne fa nasiya ai fa dalla nasiya bi ma'ana dalla haka ce dalla bai san inda ubangiji ko fa nasiya ya mance ne da ya sanar da cewa wannan shi ne ya manta ba ya to shi ne anan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa shi su jama'an ne gaba ɗaya suke sannan kuma suratu taha ta bayyana mana cewa shi wannan samirin wani itinanne ne cikin gurin isra'ila marar jin magana shi ya taso da wannan cikina da kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faraja Musa ila qaumihi wa qala asla qala ya qaumi alam yajidukum rabbukum wa'adan hasanan afa qala alaykum ahad am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftukum da annabi Musa ya dawo sai ce to yaushe ne ma na baro cikin kwana na nawa har yadda za ki tsakani bari na da zuwa na har ku zo fata bauta wa wani amma ko kuna so ne fushin Allah ya ya ya faɗo a gare ku qalu ma akhlafna mawidaka fi malkina an karanta qalu qalu ma akhlafna mawidaka fi malkina قالوا ما أخلصنا موعدك من ملكنا قالوا ما أخلصنا موعدك من ملكنا قراءة له مثلث الصائد أكشف ma'ana ba ƙashin kanmu ba ne muka saba a kawai ba ƙashin kanmu saba shi ne milki na mazdari na malaka yadda su milkan ko bi maliki na بملكنا فيما تنشئ مصدري قوم بملكنا أي بسلطاننا ما أخلقنا موعدك بملكنا ولكننا هللنا أوزارا من زينة القوم أنا وصفك شيء أوزارا إن أصل اللغة wasu gwalagwalai ne masu nauyi daga cikin kayan gwalagwalan da wancan jama'a da suka halaka suka bari shine jama'ar fir'auna kenan wasu suka ce a kullina an auzaran an daura mana zubai ne ma'ana a ma'anarsa ta tsaji auzaran zubai aka daura mana aka nuna mana jin karfi aka tiɗa samu aka sa muka aikata muka tafi zunubai na bautawa wannan ɗan maraƙi da amincewa cewa shi abin doka ne min zidatil qawmi a sanadiyar a sanadiyar wannan abin da aka kago daga daga gwalagwalar wa'annan mutane da muka narkar muka yi wannan ikikin da shi fakazabna amma mun watsar da su cikin wuta suka ba wa annabi Musa uzuri cewa ko mu yi amfani da su ba saboda amfani da su ba shari'a su mun jefa su cikin wuta wuta ta kone saboda su a shari'ar bulu Isra'ila in ka samu tarin dukiyar da ba kai ka nema da kanka ba ko aka yi yaki aka bar ganima sai shi a tara a cinna musu ta dukiyar ta kore gaba da in dukiyar ta kone Allah ya halishi da aikin da suka yi idan dukiyar ba ta kone ba Allah bai halishi da aikin da suka yi ba kamar yadda ya zo cikin surat Ali Imran suke cewa قالوا إن الله عهد عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتي الذي بان تأكله النار كما هو shi da suka ce fa kazabna ai mun jefa wuta ma wuta ta zo da shi kenan ai magana ta suka ce fa kazalika al qasamiri samirin da yayi abin shi ma ya jefa to ai shi da ya jefa wa wutar jira yayi ta narke sai ya dauki wannan wanda wannan narkakken sai ya kago wannan sai da wasu malaman tafsiri suke fara haka فأخرج لهم إجلا جسدا وكنت على شيئين تو كما واتخذ قوم موسى من أولي إجلا جسدا anan shi din ne shi kadai yayi amma an nasabta musu gaba da aka ce su suka yi ne saboda sun amince sun goyi bayan sa fa kharaja da hum bi nafsi tadalla musuwa fa qalu haga ila ila musa ba ce fa kana ba فأخرج من سبيل المفردين فأخرج له إجلا تتدنه فقالوا فقال هذا إله abin da yasa saboda sun goyi bayan dan cewa su da aka mutu sun goyi bayan abin sai aka ce faqalu ba ce faqala ba hada ilahu ku ilahu musa fa nabi wala yarawna an la yarji ilayhi qawlan wala yamliku lahu darran wala naf'an ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما كنتم وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري kafin annabi Musa ya zo ashe annabi Haruna ya gaya ya gaya muku cewa ya kawo inda ma ku cintu kamar yadda ya zo farko قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السابق إنما كنتم an fajar rabe ku ne a kan wannan shin idan wani abu ya fito aka ce Allah ne za ku yarda kafin annabi Musa ya zo ko kuna da cikakken imani ba za ku yarda ba fitilar ku aka yi jarraba ku aka yi wa inna rabbakum arrahman ubangijin ku arrahman ne ba wannan mutum mutum din da yake cewa ku wasu ba fattabi'u ni wa ati'u amri ku bi ni ku bi ne ku yi biyayya da umarnin da na ba ku qalu lan nabra alayhi hatta yasira ilayna muna nan mun yi ukufi jinjin za mu bauta wa wannan abin ba za mu gushe ba muna ta bauta wannan abin bauta hatta yarji'a ilayna musa wannan da na saba amma a fada ya rauna an abda ya rauna an la yarji idan kauna wannan da rukuwa ne turbo sun karanta da rukuwa wasu a kuskure suna maka makama saboda suna duba an je an la yarji a idan an la yarji an la yarji a idan an la yarji idan saboda an gabinsa a fada ya rauna annahu la yarji akwai dalili a tsakanin saboda haka wannan hantin ba ta yi aiki amma wannan a tayar ji a ilaina musa wannan da na saba ijma'a ne shi ganin suka ce su ba su daina bauta masa ba sam sam ba za su daina bauta masa ba قال يا هارون sai annabi Musa ya dawo ya sanar da shi mutum yana ba ba ba wani tsirai da su kewaye na tafi da ya ma mana aka yi ba a yi Allah ya tafi da kana ganin ba ka ga abin da suke ba ka ga abin da suke ba ba ka gani annabi Musa ya yi fushi saboda fushin da ya yi da kudewa akan abin da ya yi allunan da aka rubuta munajati da ya yi da Allah da suke yi a hannunsa wato wannan duk bayanin da ya zo a nan gaba duk za mu bayanin gobe insha Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alam yarau annahu la yukalli ba sa ga baya banda wannan wa wa baya Allah kuma baya mana abin bauta baya mana ku da kuke bauta masa ma ashe kun ji shi da ku kuna magana kawai da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa wanda suke bauta wa kun ji إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ويأتي سوى وتراهم ينزلون إليك وهم لا ينزلون لا تدعي إلى مقام وهم كما أنا كلمك أما كيان ما يكلمك أولم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا sannan baya iya mutu kwatance su gane hanyar gaskiya duk da haka ita ka zuru suka rike suka mayar da shi abin bauta wa kanu zalimi ne suka kasance sun zafi shi kawo a nan zulum ya zo bi ma'anar shirki ne ai wa kanu kafiri da wa kanu mushriki ne suka zama su masu shirki saboda azulum yana zuwa da ma'anar shirki yana zuwa da kuma asalin ma'anar sanadar wal kafiruna hum zalimuna ana azzalimuna ne al-kafiruna haka ne yake cewa الذين آمنوا ولم والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالذكر أي ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم إيه وكانوا ذلك كذا من كل شيء كذا كعب كذا كعب saboda duk mutum da ya yarda da akwai wani a cikin a zuciyar da ya kuma da azuci wani abin da ba Allah ba ta Allah فهي المكان sauran bayani da yake sha Allah ke a ayar da
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فقال
na'am agarwa kalla mai tambaya na farko yana cewa menene hukuncin shafa jambaki da azumi wanda mata suka shafa jambaki wannan
a ai azumi abin da yake bata shi abin da yake ke rasawa harshe makogoro baki ya kanta a daidai kawai yake tsayawa Dukkan ko za ka fita ya tsaki ban da'a don da a kestin wannan jamaki ne shi ke kasa amma sanannen abu ne shi jamaki yana tsayawa a daidai karkushen daga saboda haka duk wani abin da bai shafi baki harshe ba azumi da ke aikatawa kawai da kake shafa mai zai shafa wa kai za ka shafa mai shafa wa kanta ita ma za ta yi ran jamaki ba ya da shi na da ke kasa
na'am asra bakalla mai tambaya na na gaba yana cewa shi ne ana bin shi ramukun azumi na ramadan na bara bai samu ya yi ba har ga wani ramadan da ya shigo ya zai
a idan akwai tafsiri a ciki shi ne sakaci da shi suka dauka a wani udurin da ya haka kira ma ya shigo to zai yi damu a cikin wannan azumi a zai kuka abin zai rama a bayan wata ramadan wannan shi idan kuma ba ta kaci in je yi damu shi kana ba rama a bayan sallah bayan wata ramadan ma'ana hali biyu ne shi ne ke in ma sakacinsa ne ya kira ma wa haka ramadan wani ya shigo tunda sakacinsa ne zai yi watan wannan ramadan zai yi wannan azuminsa bayan ramadana ya rama da azumi amma uzurruka ne suka shawo ko cuta ko rashin lafiya ya sa bai rama ba to ramadan in yana shiga to zai rama da shida wannan idan ramadan din gaba ɗaya ne suka shuke shi ko wasu kwanaki da suka shuɗe wannan shi ne na'am
na'am azra wakallan mai tambaya na gaba yake kafara na ramadan idan misali ya bata da gangan shi ne su ne zai yi a matsayin kafara
a abubuwa uku ne waɗanda suka zo a cikin da ya bayyana ma ya azumi kwana ko ya tsaka bawa ko kai ba ko wata ko kuma ya ce abu ɗaya uku ne in ya yi shi ne za a yaje shi laifin cin abinci ko kai ya hanzu da amma bai isa ya dawo da martaba ba mana an yaki dama ce ka fara yaki yaki wannan shi ne abin da zai take yanzu babu ku yanzu ana siyarwa a kasuwa kamar da ko bayi babu ku to abin da ya rage in ma ya azumi cikin wata biyu shahararren yin su ta shayi ko in ma ya ciyar da ya yi shi ne suka rage a kasarsa a kuma malikiya ka ciyar da mutum yaki a kan kai aji kwana saboda muhimmancin ciyarwa kuma saboda in ka ciyar an karu da kai kuma ka yi kafara amma idan ka yi azumi ka yi kafara ba wanda ya karu da kai wannan da ne ya samu abu ka ciyar da kai an ce ciyarwa kowanne ka ba shi abin da zai iya ci da koshi an kimanta da mun daya da ke da ba a duniya ruwan da ka ba shi hatsi daya in yana jin yunwa ya shiga shi ya zuba a ruwa aka samu minti goma sha biyar ashirin ya cike shi kenan in ya juye ruwan ina ganin cewa in ya juye wannan hatsin da ya yi laushi ya cinye sosai wanda aka iya samu da daya ka da mutu sun ke rashi ke au ko kuma ka dafa abinci ka samu almajirai su ke kowanne ka cika da shi kwano haka iyakar da ka cika da shi kwano ya ce shi ba dole ba ne sai na samu ko da farfe ko wanda ba da farfe ba shi kan ta fasa da ta fara
na'am saboda yanayin gajiya da lokaci za mu kankare da wannan tambayar na'am akar makalla mai tambaya na gaba yake cewa wai ya halatta ko kuwa akwai dalili kai karatun alkur'ani ko wasu ibadu da ke kaiwa manzalar sallallahu alaihi wasallama kyautar ladan da kin wannan ibadun da kai
a shi umuman kyautar lada abu ne da ke kashi kai ibada ko azumi suke iyaye na da suka riga mu gidan gaskiya azumi da dai amma ba na farilla ba azumi ne da na ranar jiki ko ranar alamis da aika lada sai aka musu ko kai daukar qur'ani ko kai tsufuwar dawo la ilaha illallah sai a aika musu duk da aika musu duk da abu saboda haka jawabin abin cewa kai ibada na nafila ka ba wa wani ladansa jaizi saboda haka tun da jaizi ne manzo ka su sallama za ka yi kowace irin ibada ka ba shi ladan amma abin da kai aka umarce ka da ka yawan yi wa manzo ka sallama ibada to shi ne ke yi shi saboda ibadu din da ka ce ka ba shi ladan da baka faɗa ba dole in yi ibada a ba shi lada dole ne yau da ba za ka gane ba ibadan da za ka yi ko salati ko azumi ko waye ka yi ibada a ce a cikin wannan ibada ba a ba wa mutum Allah ladan wannan ibada saboda shi ya kawo shari'a ya tabbatar da wannan من دعا إلى هدى من من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيئا وأنت يا سوء حديث الصحيح saboda haka ne ma darajojin manzana su suka kasance ba su da iyaka ibadun sa suka kasance ba su da iyaka duk wani musulmi in yi sallah ba ga Allah ya yi wa sai ki ga ba ya da shi to saboda haka abin da aka fito maka shi ne ka shagaltu da yawan shi ne abin da za ka yi sani shi amma jahili ne sai sauka Qur'ani ka shi a ba wa mutum Allah sai a ba wa mutum Allah wannan jahili ne da yawa ne kuma kamata a kowane da suke da wasu rubi rubin su na mutum Allah ne ba na rubutu akwai wanda na gani wata ramuna da zai da masallaci ko kuma na gani baya fadi azumi shi da azumi shi ne da tambaye su ne sai ai duk azumin da yake ranar da shi da azumi yace yana yi idan manzo Allah yace tunaninsa manzo Allah yana azumi yana azumi tun da yanzu baya na azumi shi ya wuce shi ya yi shi kaduwa tunanin irin nan kowa Allah subhanahu ta'ala zai mai komai da baya sanin kowa ne bawan Allah shehi ba a shehi dan kalmi murdin sa shi ne sauƙon Qur'ani zuwa masa Allah kullu sauka ta ɗaya suna cewa sauka biki ya yi sauka sama da dubu saboda masa dan jawabi jahili ne amma ka yawan salati sannan wannan batu da muke yi ba muna magana akan fatoyin malaman mu bane kadai ibn taymiya da ibn qayyim sun yadda cewa za ka yi ibada ladan ka aika a wuri har ibn qayyim guluwi yayi ya wuce gona da iri yake cewa ko sallar azhar in kana son za ka kyautar da ranar ma'ana farilla malaman duniya sun ce na fila ne shi kuma yace ai ko sallar azhar ne in kai sallar azhar aka baka naka ba ladan ya zama naka ba ku ji abin da ya zama to naka kai kuma za ka yi ya kai ba ka duba cikin littafin kitabu sufi ya ka zuba bayani ibnu taymiya kuma wani ashirin da kuɗi ya kawo na cewa lalle mutumin da ya rasu yana amfana da aikin wanda yake ko kuma idan kai aikin lafiya aika wani aikin zai sami lafiya wajen ashirin da wasu ya kawo in mutum bai yadda ba wanda saboda muhimmancin wannan wajen maulana shi ibrahim ya fi ce da musu alhudu kwa sai ya nakalto kauli cewa ga abin da yake ce saboda abubuwa ne tabbatattu saboda jahilci da san rai da raina wa mutane wayo da ilimi shine ake kwanje da su a wannan zamani saboda haka kai da in kana da nisa